mai tambaya ya haɗu a yake Allah ya saka da akwai ya fara wa malin lafiya da imani malam ƙarƙashin gaba ta uku da aka ambata cikin waɗannan manufa na yi wato azumi shine cikawa mal da imam da malam ya ce sai mai tambaya yake to shi yaya wanda ya samu kanshi a wannan shekarar da ya azumi ashirin da tara ya samu wasu malamai da suka nuna mai cewa abin ya kare kuma yanzu ya ji mala ya bayani akan cewa an cika talatin shi na shi bai cika ba kenan ya yi kamata yi.
a na shi bai cika wani na duk wani annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-sawm yawma yasumun nas wal fiqh yawma yafṭirun nas ni na taɓa yin azumi talatin da ɗaya wani zai ce ya za ka yi azumi talatin da ɗaya mun ɗauki azumi a nan Najeriya sai zama Saudiya ba ta ɗauka. Da haka kaga muna da ɗaya ba suna da ba ko ɗaya. Idan mun yi goma suna da nawa? Suna da tara. Daga ƙarshen Ramadan sai na tafi umara. Da haka mun iso Saudiya ranar ashirin ga watan Ramadan. Su kuma suna nawa? sha tara ranar da muka yi azumi ashirin da tara suna da nawa da takwas da haka ranar da muka yi talatin suna da nawa talatin ashirin da tara to ranar ashirin da tara sai saudiya ta ce bata zauta walitukmilul idda yanzu ba zan ce to ani na yi talatin ba barin aji dole sai na cika wannan na talatin da ɗaya domin annabi ya ce azumi ranar da kowa yake azumi sallah kuma ranar da kowa ake azumi yake yin sallah da haka wannan wata fitina ce ta zo mana na cewa mai alfarma sarkin musulmi ya ga wata wani ya ce bai yadda ba ƙa'ida qur'aniyya wa iyyahu kadiban fa alayhi kadibu wa iyyahu sadiqan tusibukum ma ballan ya'idukum Daga in dai mai alfarma sarkin musulmi ya ce an ga wata, mu ɗauki azumi. Idan ya ce an ga wata mu aji, wanda ya ɗauki azumi ya ajiye kafin a ce an aji, wallahi bai cika azumi ba. Kuma da zai yi wata shida yana yi ba zai rama wannan kwaya ɗayan ba. A musulunci, ana ma shugaba biyayya ko da ko shugaban bai zama shugaba ta hanyar shari'a ba malamai suka ce shugaban musulmi in aka zaɓe shi ya zama shugaba idan ya juyin mulki da ƙarfin tsiya kamar yadda shugabannin musulmi a najeriya kai kafin bambancin shugabancinsu da juyin mulki kaɗan ne tunda ai ba zaɓe ake na hakika ba to amma a shari'a sunan su shugabanni dole ne musu biyayya cikin abin da ya zama ba saban Allah ba da haka wanda ya azirin da tara a lokacin da duk musulmin kafa suka kai na talatin to yana da bukatar ya yi tuba ya yi istighfari kuma babu laifi ya rama ɗaya amma ya sani wannan ramuwan ba ba zai zama mushi makwafin abinda ya rasa ba sai kuma ya ɗauki darasi Allah da ya ce wani tukmilu idda da hajji da azumi in an fara ba ajiwa sai an gama Allah yana cewa wa atimul hajja wal umrata lillah in ka daura aikin hajji sai ka gama in ka fara umara sai ka kare haka nan azumi Allah ya ce wani tukmilu idda ku cika adadin kwanaki sannan in an fara daga safe sun ma'atimu siyama ila layl kuma ka kalli wata balaga qur'ani kaga al-itmam da al-ikmal ai duk cika ne amma wanne ne ablaq malaku ne da malaman larabci eh ikmal baka ji Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum duba dinukum sai ce me wa atmamtu alaikum ni'mati al ikmal cika ne da bai daukar rage shi yasa a musulunci da Allah ya ce a yau ma akmaltu lakum dinukum na cika muku addinin ku 100 bisa 100 amma alima sai ce wa atmamtu alaikum ni'mati na cika muku nimar shi yasa zai iya yiwa ka ɗauki azumi lokacin shan ruwa ba ka sha ba ka ƙara Allah ya maka rangwami amma wajen cika kwanaki sai Allah ya amfani da lafazin ikmal sai ya ce wani tuk milul idda ku cika shi ɗari bisa ɗari can kuma gurin in garin Allah ya waye zuwa rana ta fadi sai ya ce kuma a timmu siyama ila layl haka ina ba da shawara ga kuskuren da ya gabata daman makaranta ce makaranta ce mun koyi darasi kuma ko da ƴan uwan mu ahlu sunna an ga sun yi wannan azan fakiyar zalla ce ta shatta ta kama su mu yi kokari mu bi shugabannin mu na shari'a da na addini haka ne ya kamata kuma muna fatan wanda ya wannan kuskure in ya azumi ɗaya istighfari muna fatan a kirki na Allah da hakuri na Allah Allah zai cika mashi lada Allah zai cika mana Allah ya saka da sai ne tambaya ta gaba yake cewa karma kallawa a cikin waɗannan maqasid da kai bayanin sauki da saukakawa na'am to wannan ya hukunta waɗanda suke zuwa masallatan nan da ake yin hasam shafshaf la ban da su wai ai ana yin sauki ne cikin abin da Allah ya saukaka duk abin da Allah ya saukaka shi Allah dukkan kudin ba ku manta ni kan wanda ya sallah ba ni bai ce kuma bai sallah ba sai sallah sallallahu alaihi wa sallam duk masu wannan sallar shaf shaf ba su taɓa yi ma Allah sallah ba na'am
ya ga sai abin da zai baka tsoro jama'a musulmi ba wai sallah ba kaga tasbihi na rantsa da Allah zaka iya samu musulmin da ya shekara dari yana yin tasbihi bai taɓa yi ma Allah tasbihi ba amma ba ganin da muke yin tasbihi subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah ba kai ko ɗaya ba na'am ba kai ko ɗaya ba Allah wa fasli Allah wa ba abin da kai ma Allah annabi ya zo ne ya sallah ya ce ko ma ai mai ruwa ya ce bai cika ruku'u ba Mm.
bai cika sujjada ba ta ka duk wannan saukin da ka ji an ce a yi sauki ana yin sauki ne inda shari'a ta sauƙaƙa na'am inda shari'a ba ta sauƙaƙa ba to za ka yi shi ka cika shi ne mai sauƙin na'am wallahu a'lam Allah ya saka da kai ne tambaya ta gaba yake to akarwaka Allah wanda aka biyo shi azumi a cikin wannan Ramadan ah wanne ya kamata ya fara yi da kuma sittu shawwal a ya fara yin ramako shi Allah ya so Ya.
duk mutumin da ake bin shi azumi zai iya yin ramako kuma ya sitta shawwal to ya kamata ya fara yin ramako sannan ya sitta shawwal amma mutum ne ake bin shi azumi bai yi ko ɗaya ba to kaga yanzu dai dole ya cire ranar sallah annabi ya hana sallallahu alaihi yin azumi ranar sallah jiya da yau za a yi azumi in ka cire asabar saboda maganganun malamai akan azumin asabar ko da amma yau da ya ga suka yi azumi domin ayyamu tashri' su sun shafi wata babbar sallah da yau malamai sun ce ranar karamar sallah ce kawai aka haramta azumi wanda ake bin shi azumi duka da haka babu laifi ya gabatar da su shawwal ko kuma ya fara wani bangare domin nana Aisha tana cewa akan bi ni azumin watan Ramadan ba na so ba na samu rama sai a wani wata sai a watan Sha'ban kuma annabi bai hana ta ba kuma ka san ba zai taba yiwa ka ce nana Aisha ba ta su shawwal ba ko ba ta azumin Arafa ko da Tasuwa da Ashura amma sai dai fa dainullahi ahaqqu an yuqda bashin Allah shi ya fi cancanta a fara iya da haka duk wanda ake bin shi Ramadan ya fara iya Ramadan sannan ya azumin Shawwal amma in ba zai iya ba babu laifi ya fara yin Shawwal in kuma zai iya yiwa ya fara rage wasu rabi ko kuma wani bangare sannan yayi sittin Shawwal wallahu a'lam tambaya ta gaba yake cewa karfa kallawa game da batun lura da yara musamman wajen abin da ya shafi addini da iyaye a cikin watan Ramadan.
na'am Wasu iyaye da aka fita watan Ramadan sukan fita batun yaran su. Dube da misali da bani ya buga yace shi ya ce yaran shi ma su sauke alƙur'ani. Kila iyaye da dama ba su wannan ba ko? To sai yake cewa to wasu yaran a wajen watan Ramadan suna rayuwa ne a zaman kansu. Da haka ga yara mata suna zuwa club suna abubuwa na tsara da makamancinsu. To menene matsayin waɗannan irin iyaye?
Allah ta lana cewa ladina amanu la taqulu Allah wa rasuluhu wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitna wa anna Allah indahu ajrun azim yana da cikin cin amana bari limuni cin amanan yaya a watan Ramadanan nan an kawo min wata yarinya da sunanta Tuba a gurina na ji tsoro mukan haɗu da ƙalubale mafi masu yawa amma na ga bala'in da ko a littafi ba taɓa karanta shi ba a littafi a littafi wallahi ba taɓa karanta bala'i irin wannan ba domin an kawo min ita ne ta tuba sai na ce to ke baiwa Allah ki tuba ta ce ta yaya ba ta san za ki tuba ba na ce me kike ta ce malam menene ba na na sha ba ta falla ta ce wallahi ba ta yi na ce kin yi asuba haf ta manta adadin rabata da sallah azumi fa ta ce wallahi ko ɗaya ba ta taɓa yi ba to zai ake ciki ya ce ni ba zan iya bari ba na ce mai kike yi sai aka ce ai ba za ta iya bayani ba ta sai ta yi bayani uwarta ko kuma da take matsayin uwarta ta ce barin fitan ba ku guri kila sai maka bayani na ce me ya faru ta ce an ce ta kawo uwarta ne a sha jinin uwarta to kin kai ta ce ba ta kai ba me yasa ba za ki kai ba ta ce tab in kai uwata na ce halayki taba kai wani ta ce nawa aka wannan fa ba haushi ya ce musulma muna rayuwa da ita a nan tudu mana na ce me ake ta ce shan jini na ce kin taba shan jini ta ce to nawa mala kuma wannan fata ba ta aure ta fata mijin na ce ke kin taba shan jini ta ce wallahi ba ta san iyaka ba to girma ta ce jinin yara da mutane to ina kike samu ta ce ta faɗi wani guri saboda security bai kamata ambata ba ta ce a ɓangare ta za kai an taɓa ba ni yaro talatin da biyar an yanka na sha jini kun waɗannan bala'in da muke ciki wallahi sai mun koma ma Allah to ce wace riba kika samu kika kam ta samu kuɗi gida ta ce ta da gida a Abuja yayi na nawa na miliyoyin kuɗi duk wannan bala'in sakacin iyaye yau ga uwar da ta yi sakaci kara ya mace ta faɗa yau ga shi ta kawo ta kuma tana so ta kuma kuma tuban ma ba zai yi ba firamare ce a unguwarmu malamin firamare ya lura da wata yarinya firamare five kullum din laraba yana shiga ya darasi karfe tara kullum din laraba sai ya shigo an fara darasi sai da ta shigo shi ba kullum yake shigowa ba sai ya fahimci yarinya na akwai inda take zuwa ran nan ina baban yana dan magaji ina maman tana gida ce je ki kira su yarinya za ta yi rashin kunya ya kula mata bula ya ce ki kira mamai ta ɗauki jaka ya ce aji jaka yarinya ta aji jaka uwar ta fita yarinya ta fita ce ta kira uwar kafin ta dawo sai ya buɗe jaka sai ga jus kato five alive ɗin nan haka sun shi ke ko da katon mangoro da ɗari bakwai sai ga uwar ta taho makaranta tun daga bakin firamare tana zage-zage wani ɗan kaza-kaza kada ne da keke wani ɗan wane da yake malamin yana da wayewa sai ya fita ya taro ta kar a zo a yi zage-zage sai aka wuce ofisin headmaster me ya faru ya takura ma ƴata kullum sai kaza sai ta duk sauraron ki ƴakki da za ta je makaranta nawa kika ba ta yau ce ni ban ba ta kokobo ba sai bude daga ya ce to ga 700 ina ta samu 700 ya shege ya ji daukar ya ce a ba ta daukar miki ba shi kuma wannan fafala sun ina ta samu shi kuma wannan katon mangwaron kuma ina kika samu da aka fara bincike a tsakanin unguwar in ka fito daga gidansu kafin ta zo firamare za ta je ɗakin wani magidanci ya yi lalata da ita shekarar da ta firamare fayar ciki. Saka iyaye ana cin amanar Allah, ana cin amanar manzo sallallahu alaihi wasallam ana cin amanar iyaya. da haka sawa'un cikin ramadana da wajen ramadana iyaye a sa ido game da tarbiyyar yaya kuma kar ka yarda da kowane yaro ɗanka ko ya haddace zabura ba qur'ani ba ko a taura ya haddace ka kai kake da wahala wadda ko shi qur'ani wala kadi sanar qur'ani da zikiri Allah ka dinga binciken yayanka wayoyinsu inda suka je inda suka dawo kuma ka dinga haɓaka musu hazaƙa game da ibada duk wanda ya saukar alqur'ani zan mishi kaza wanda ya sallah kan lokaci zan mai kaza Allah ya mata albarka da makamantan wannan amma cin amanin ƴaƴa yayi yawa cin amana da iyaye suke da ƴaƴa da gaza cin amana da shugabanni suke ma ƴan ƙasa ba kuma na shugabanni ma da uzuri domin wani shugaban ba yadda ya iya kai ko akwai yadda ka iya aƙallu shayin Allah ya baka ƴaƴan nan ga uwarsu ga ka ga malamai za ka iya sa ido a kansu da haka lallai wajibi ne a ƙara mai da hankali game da tarbiyyar ƴaƴa Allah da shiya Allah ya saka da kare a tambaya ta gaba yake cewa kar wata kauta ta yi batu game da take wando na sai mutum buta a kwarai ko shi bai taɓa sanin wannan ba kuma yake ina ake son wanda ya tsaya ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wandan mu'mini nisfu saki da haka daga nisfu saki haka dan kodiyo yace daga nisfu saki ka sakai eh nisfu saki shine rabin kauri na'am rabin kauri nan ake so wannan ya zama daga nan ne ta haɓaka yana ta haɓaka da ya kai idan sawu ya tsaya ai ba ma ta ce wanzu annabi ya hana ba annabi ya hana wanzu ya wuce idan sawu na'am duk da rigarka da babban riga da alkyabba da wando da duk abin da za ka sa da ya zo gidan sawu ya tsaya da ya wuce annabi ya ce wuta ma asfala ya min alka'bai min altizari fa finna wasu sun ce wannan za a kona wani kisanci ba wani wando da za a kona ba wanda zai je lahira da wando manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ran tashi alkiyama zan wayi gari in danne da tufafi sai hangi annabi Ibrahim ban sani ba da ni da shi wa aka fara sanya mai tufafi. Hanna na Aisha take cewa ya Rasulullah fara sirki na kallon sirki ko sirka manzo Allah ya ce haba na Aisha in kin yana magana sun rai ce ana cikin tashin hankali a kwanciyar hankali yanzu mutumin da yake wanka a bayi ta yi zindar tana wanka a bayi ka ɗauko kumfa da sabulu ka wanke fuskarka ya faruwa da za ka yi sai ka ga wani kumurcin maciji ya nufo goshinka tsakaninka da Allah ta wando kake ko ta kofa ba tunanin ga wai ina wando yake ba sai ka fito bakin kan kwana za ka gane ba ka da wando ai bala'in tashi alkiyama ya wuce yake tunanin wai da wando ko tsarara ko ba wannan ba da haka take wando haramun ba take wando ba wando ya wuce idan sawu haramun kuma abin kunya ne Allah ya kona ka kan wando wannan ta bakin malam guruntu yace na rantse da Allah inda pant annabi yace ni yawo ci zan yi wai ta kwalle mutum ka zama da yawo wallahi wallahi annabi yace a yawo da pant wallahi shi zan yi da haka lalle ustazai da ɗaliban ilimi da har waɗanda ma ba ɗaliban ilimi ba duk musulmi kada wanda yake wuce idan sawu annabi yake duk tufafin da ya wuce idan sawu ta ne Allah ta sani
a tambaya na karshe karshe yake to shi yaro ne karami a karman Allah bai wuce shekara ashirin da biyar ba amma gemu na fito mishi yana iya tafiya
ya za ka ni annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aure yana shekara 25 mafi yawancin wayoyi ni kai na nayi aure yana shekara 25 yanzu shekara 25 yaro ne kai ba yaro bane shi gemu in ya fito maka malamai suka ce mutum biyu ne ya halasta in gemu ya fito su haske mutum na farko ita ce mace domin al-mihyatu zinatu rijal sannan malamai suka ce a cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam da wahala ka samu sunna kamar gemu domin sunnar gemu ta haɗa hanyoyin sunna gaba ɗaya abu yana zama sunna in annabi ya ce ayi. annabi yana zama abu yana zama sunna in annabi yayi abu yana iya zama sunna in annabi ya gani ya tabbatar to annabi ya yi umarni da a tsaye da gemu kuma annabi ya tsaye da gemu kuma annabi ya ga an tsaye da gemu ya tabbatar don haka mace ce kawai aka ce ta aske gemu kuma shankiti Muhammad Mukhtaru shankiti ba Muhammad Muhammad Aminu shankiti a cikin tafsirin shi na sautu tsaha inda annabi Musa da annabi Haruna ya kama gemun shi ya ce yabna umma la ta'khud bi lihiyati wala bi ra'si sai ash-shankiti yake cewa tsakiya tabbatar ma Allah gemu sunnar annabawa ne gaba daya ba wai sunnar annabi Muhammad ba kun san akwai wasu shari'o'in da ya shafi annabi ko sauran annaba bai shafe su ba to shi tsaye da gemu duka annabawan Allah suna tsaye da gemu shi yasa ko kirista in zai nuna hoton annabi Isa da ya yake nuna shi da gemu da haka kai ɗan shekara ashirin da biyar kai ba yaro ba ne magidanci babban mutum ne ga ya isa ce maka magidanci da haka in ka haske gemu ka yi haramu mutum na biyu da ya halatta ya haske gemu shine wanda ya zama mishi lalura kamar ma'aikacin sabis ko su ma idan an ba su rangwame idan ka je asibiti ka kawo takarda ko wani abu ana bar maka ka aje gemu ka da ka aske gemu haramun ne da ka ya kamata mu dinga sai da gemu kuma kai dan shekara 25 ka daina kiransa da suna yaro kai ba yaro bane ko shekara ka sha biyar ba a ce maka yaro domin ka balaga duk da ka kai shekara sha biyar shari'a ta hau kanka balaga ta shekara ashirin na Allah ya saka shi dai tambaya ta karshe kafin wasu falon guda biyu yake to a karan kallawa shi yanzu ya ji wasu abubuwa da suka sa ya tuna wasu laifi da cikin azumi musamman barin yin sallar su har sai a zahar amma yanzu ya ci kuma yana son ya tuba ya zai
yadda zai zai tuba ne kawai daga yanzu malamai suna cewa sharuɗan tuba guda hudu ne annadamu alama fataku ka yi nadamar sakacin da ya subuce kuma ka yi niyyar ba za ka koma ba kuma wa an ya tokal ma'asiyata fi sa'atiha kawai daga gobe ka sanya ma ranka za ka dinga yin sallar asubahi a cikin jami'i idan aikin wani ne kuma kamiyar kuma duk wanda kaje yana cewa ko bai samu sallar asubahi wallahi rashin girmama Allah yanzu da likita zai ce maka mada a shika gobe karfe bakwai kana dan magaji karfe nawa zaka bar gida karfe bakwai zaka fito tun biyar zaka fito idan aka ce jirgi zai tashi bayan azahar a kano karfe nawa ka bar gida tun da safe sai ka sai ka awa biyar a airport sannan sama rai ne ba wai sai ka ce wai kai ka kasa tashi ba ka sama ranka bai idan ka sama ranka za ka farka ana inda wani abdi inda ka bace Allah haka Allah zai mu'amalance ka da haka ka tuba nayi na ina makwabtaka da wani wani bawan Allah sai yake ce mu mana an ce ka dawo unguwan mu ce eh na dawo unguwan ce eh wani gida ne ne sa fafe guri kaza guri kaza nace ka san masallaci kaza sai ce na san masallacin sai ce to kusa da masallacin sai ce fani a masallacin nake sallah nace wallahi kariya kake wata na hudu ban taba ganin masallacin wannan maganar da ne mai nace wallahi ba ka zuwa sallah asubai to daga nan Allah ya taimake shi yanzu ya gyara da haka abin sa marai sa marai da haka ka tuba kuma ka kudurta a ranka za ka gyara Allah ya Allah zai taimake ka sannan idan kana tuna falalar sallar asubahi ba la yana cewa man sallar subha fa huwa fi dhimmatillah fala yudribannakum Allah man fi dhimmatihi bi shay duk wanda ya sallar asubahi a cikin jami'a yana cikin kariyar Allah kar ka sake ka taba wanda ya yi sallar asubahi a cikin jami'i annabi ya ce duk wanda ya taba wanda ya yi asubahi a cikin jami'i sai Allah ya tunkurar da shi a wutar jahannam sannan malamai suke cewa da wahala ka samu sallar asubahi a jami'i bala'i ya same ka a wannan rana domin kana cikin kulawar Allah in ko bala'in ya same ka to da baka samu sallar asubahi ba da bala'in ya ninka Allah ka ba mu ikon kiyaye mu da saka lalle magana malam da yake sa wa rai ne na tana sanda ake rubutunan registration na sim card da ake ce kowa yawan nan da ake wasu tun karfe uku suke zuwa su hau layi kuma haka mutum ya yi sama da mako guda yana zuwa yi na dare karfe uku dare maza da mata ga kashin da aka yi ma Ta.
na sauran rashin canji Allah ya saka da kai to waɗannan suna neman na farko yace malam da Allah ko zai yi a dan karanto abubuwan da aka ce alamomin nan da aka ce lokaci ya kure ba
A to ai ya danganta sai da na biyu su ba da lokaci na na biyu kuma addu'a ne yake nema yace akar makallawa ya samu sana'a ne da ya fara na kasuwanci yana son a sa shi addu'a Allah ya sa mishi albarka dan yana son kasuwancin shi ya haɓaka ya taimaki addini da al'umma wannan su ne nema guda biyu sha
to eh, idan an bani dama sai in ambata an ce waya a karanto su a sarjan ko na asar da ina da ina rubuta su cikin abubuwan da za ka gane cewa ramadana ya canza ka shine a samu attaqiyur ruhi wal ibadi a ga wato ruhinka ya canza na san insha Allah ba za a rasa wasu daga cikinmu wanda a cikin Ramadana nan sun zub da hawaye ne hashetin da za ka ga ka zauna a wurin tafsiri kana jin ruhi imani zuciyarka cike da imani duk yadda za a ja tsawon sallah za ka daure to alamar cewa wato azumin Ramadana ya canza ka shine a ga tausayi a cikin zuciyarka da ruhinka ya samu canji sannan a ziyada fil ibada kafin ramadana ba ka shafa'i da wuturi to bayan ramadana ba kana shafa'i da wuturi kafin ramadana ba ka halartar kowane majalisi muga bayan ramadana kana halartar majalisi abu na biyu tabiru suluki suluk ɗinka ya canza a samu babban nafs kamar da associate professor ya ambata za ka ga cikin ramadana ka kama kanka daga sha'awa ka kama kanka daga jin kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe to alamar cewa ramadana ya maka tasiri ya canza ka a gabayan ramadana ka iya gwabtin kanka daga dukkanin tinkarar sabon Allah sannan asabar wa tarkul adatu sayyi'a a gabayan ramadana ka zama mai haƙuri da duk wata ɗabi'a muna ga ka nisance ta da yawa-yawan gidajen karta an rufe su da yawa-yawan masu zuwa kallace-kallacen fina-finai sun yi karanci da yawa-yawan masu ludo da karta da gem sun bari to idan bayan ramadana kada iyatakun da ka bari a cikin ramadana ka ƙara barinsu a bayan Ramadana, azuminka ya karɓe ka, kuma Allah ya karɓa azuminka, sai ka sai kuma tabirul mu'amalat ah, bi tahsinil akhlaq mu'amalar ka ta canza ɗabi'unka su gyaru. Ka yi ƙoƙari bayan Ramadana ka samu wata ɗabi'a mai kyau ka siffantu da ita, aƙalli shi yanzu a masallaci da wuri, aƙalli sai in taimako ka sa ma kanka kullum da Allah ya waye sai ka tafi mutum ɗaya ko da kuɗi ko da duk wata dama da Allah ta'ala ya baka sannan kyautata mu'amala da mutane yanda muka gyara da mu'amala da mutane wajen ciyarwa da taimakon marayu da kyautata ma mutane zato da jin wa'azuzzuka da aiki da karatu to kayi kokari bayan Ramadana ga waɗannan abubuwan to alama cewa azumin Allah ya isha azuminka kuma azuminka makarantar da ka shiga na Ramadana course din da kai ka amfana kuma za ka tabbata wallahu a'lam Allah ya saka da kai kafin mu kira wani shaida wanda zai yi jawabin cewa za mu gayyaci mutum da ya ta da kokari Muhammad ne da ya ta mana samun ya ta insha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode wa Allah da ya ba mu zuwa rai muka ga wannan yammaci da wanda ya zo ya mana wannan tunatarwa da amfani matuƙar gaske. Mana Allah ya saka da ke da Allah ya sa a zani. Allah ya ba mu ikon aiki da abin da ake aka faɗa mana da malamin da malamin da da aka ni kamar da ya Allah shi shi ya kara rayuwa da haka sabon kuje a madadin director professor da miliya ne mana barka da zuwa gaba daya sauran da tawa ga sunan lokaci ba zai bayar ba sauran yan uwa da aka amsa wannan da ya Allah ya sa shi Allah ya sa mu dace a abu kuje mala albani Allah ya mutu da suwa first February 2014 insha Allah to san da ma da wasu a in aka duba cikin da ba hadisi secondary ke na wannan da yake bakin hanya sai ruwa da shan Allah ina gama da ya bashi a second floor hawa na daya na biyu ke ko first floor ne ko second floor daya biyu lokacin da ya ma gama ba duka gaskiya kamar rabi ne to daga 2014 zuwa da 23 professor Abdulrafi Abdulgani shi ne da ya yi shekara tara da ya sauka ya ba Dr. Asgar ya yi shekara biyu yanzu kuma ya ba professor Jamilu ya da 2025. To a wannan lokacin sha Allah su yi ba Allah an yi abubuwa da yawa game da wasu lasu da idan a ɗan sun mutane sun yi miki a takaice sha Allah misali an yi kwamfiti ɗin wannan an gama wannan ginin gaba ɗaya na secondary school station kai ma da shan Allah gaba ɗaya hawa uku komai da komai da komai sannan an je an gina na mata gaba ɗaya campus ma ɗaya na cikin gidan malaki ne shi ma hawa uku an gina gaba ɗaya sannan an gina primary ta maza gaba ɗaya ta mata gaba ɗaya sannan ta maza insha Allah nan da yan watanni za a gama ta insha Allah sannan kuma amma yanzu daga profesa rafi zuwa yau da ta'azzar zuwa yau mun mallaki wannan filin da yake jikinmu gaba ɗayan shi da gidan duka gaba ɗaya damar isa mallaka sannan gidan da yake bayan makaranta shi ma damar ta mallaka gidan nan kawai da yake gaba ne ba namu ana fila yau rabi ne kawai ba namu ba bayan malam ya bar ɗaya da gini da rai sannan kuma insha Allah masallacin nan da ba shi malam albani bai san shi ba ga shi an yi shi sannan akwai albani wanda kowa ya san gari na insha Allah sannan muna da printing press a yanzu haka din insha Allah madfa'ar a matsayin dawa salafiya ita ma tana sannan kuma kitchen din an yi expanding din shi ba yadda yake lokacin malam ba to waɗannan dai a takaice na sauran da muka samu kenan a shekara na ce mu gaba ɗaya da shugabannin da mabiya da ɗaliban mana albani cikin shekara goma sha biyu da rasuwar mana Allah ya gafarta mishi to a ci gaba da taya mu addu'a a roƙa mana Allah ya tabbatar da rigakafin mu malaman mu kuma basu kasa a gwiwa ba tun rasuwar mana har zuwa yau ina ga babu wanda rashi da ba a yi kawai dai an rarraba ni tun da dama da shi da yake kusan kayan shi mafi yawanci in banda sun da aka da suke taimaka mishi amma yanzu ba ranar da za ta yi santan nan ba a karatu insha Allah ba ta daga sake har wurin wani lokaci ma karfe goma ko fiye da aka ga dare ana karatu throughout gaba daya to insha Allah sauran abubuwan suna nan on the way za a ci gaba da yin su university da sauran abubuwan Allah ya yarda muna nan za a ci gaba da yin insha Allah yadda malamin ne addu'a yake Allah ya rike shi abubuwan shi da hannun dama muna kyautar zato Allah ya karɓi wannan addu'a insha Allah kuma shugabannin da ya su ko malamin ya so wa abin shi insha Allah to muna roƙon Allah ya cika malam ya gafarta mishi da karɓi shahada shi ya ƙara wa shi albarka Allah muna godiya da yadda yadda mutane suke ƙara ba goyon baya wannan anguwar tunar da za ka yanzu atmosphere ɗin ko ce yanayi ya ƙara cinzuwa sosai kuwa da taimako da ƙarin fahimta da juna alhamdulillah Allah ya ƙara mana fahimta ya tabbatar da jaridan ya samu dace muna godiya kuma da ita ya tafi da su da biya wa subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Muhammad kamar yau kuke jasa ya ambata babu jasa waɗanda ke ci gaba da gudanar da wannan wakafi na mana gani alhamdulillah Allah yana taimakon su suna ci gaba da abubuwan gwargwaron iyawar da masu ba za su yi kamar malamin ba amma dan abin da suke iya suna ci gaba Allah ya ƙara gafa musu ya taimake su kuma kamar yadda kuka ji malamin mu da ya gabatar da wannan muhazara tun farko shi ma ya ambata wato hatta wannan muhazara da malam ya gabatar daga cikin ci gaba da ainihin wato da'awar malam albani din ɗaliban sun ainihin wato warwatsu wasu sun ma garin ne amma sun je sun ci gaba da da'awa inda suke a cikin hakan ne malam shi ma ga yana ya samar da cibiya a yanzu mu'assasatul islam muna fatan Allah ubangiji ya tattara waɗannan lada baki ɗaya ya kai wa malamin mu malam albani Allah kuma ya ci gaba da rike mishi wannan da'awa da wannan cibiya da dukkanin ɗaliban shi a duk inda suke a faɗin duniya ya ci gaba da rike su da hannunsa na dama da kuma taimake su wajen gudanar da wannan ɗaukakiya da amana da yake a kan su Allah ubangiji ya samu dace. wanda shi ne yake gudanar da dukkanin abin da ya shafi bangaren da'awa a wannan cibiya ta darul hadisi salafiya wadda malam albani zaria ya kafa muhammad khamis wanda ya kafa da mutu
Yeah. lokacin da har yake karatu da gida kun san shi ma da ɗaliban shi suka zama a jikinsa yana zuwa gida na a cikin ɗakin mata ta ci abinci kuma da na samu kuɗi wanda yake zuwa ci nama ci kaji akwai abubuwa da yawa na alkhairan malam wanda gaskiyan magana
ina da su wanda kila wasu ba su sani ba sa'annan mafi yawancin rayuwar malam a saudiya daga karshe-karshe gaskiya wato ina da masaniya mai yawa domin an malam ya rasu kayan shi na da'awa suna gidana ina yau na haza na gaya musu dakta akwai kayan fawon shi
walmara nan da yake eh tana nan a gidana last week da lasifikan shi da waya da abubuwa da yawa da takan shi da komai a ina ne na haza suna da nema darus salafiya kuma wani fatin ne na darus salafiya so wato maganar da dakta ya yi na manufofin malam albani ya tuna min zama na da malam albani na karshe a gidan shi na zo hutu sai malam yake gaya min manufofinsa zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza daga ciki sai ya ce mun zai university na ce university ya ce university a ce kai malam ni fa wasu abubuwan da aka suna bani mamaki ce na mene na ce malam ya za ka iya university na ce malam ka san university kuwa ya ce ni ko na san university sai ma da ya gaya mun wata magana wadda ta tsaya mun ƙarfi ya ce duk waɗannan abin da ka ga na tsara ba wai ina tsara su ba ne in yi su in gama ni kaɗai ya ce ina tsarawa ne duk inda Allah ya ɗauki rayuwata ku ku ƙarasa sai na ce a amana ba za su iya ƙarasawa ba ya ce mai isa na ce malam kuɗinka kuɗin addini ne mu kuma kuɗinmu kuɗinmu ne amma muna son ma addini malam albani yana iya samun miliyan goma ya narka ma addini ni dai a gurin nan ban san da zai iya narka ma Allah miliyan goma ya tashi bai da ko kwabo ba ban ce babu ba kuma ban sani ba ko kai Allah ya baka miliyan goma gaba ɗaya ka narka ma addini ka shiga gidanka baka da ko kwabo gaskiya ni ban san da zai iya wannan ba gaskiya ne sai malam ya ce min in Allah ya yarda waɗannan manufofin nawa ko bayan raina sai sun cika. Amma dai yanzu a kawo mana tuwo sai ya tattara ina ni shi da ita Khadija ya rufe ya ce a kawo abinci mu ci. So yanzu da abubuwan da aka ambata wanda ni a fahimta ta Allah shi ya san dai ci gaban da aka samu na gine gine a fahimta ta Allah shi ya san dai ko malam albani yake dare da wahala a wuce haka. Amma abin da ya shafi karatu da karantarwa wannan kan zai da haka muna yaba akan irin ci gaba da aka samu na zahiri na gine-gine Allah ya karba sauran kuma tuba-tubai da kurakurai da abubuwan da ba a rasa ba wannan kuma ɗabi'a ce ta dan adam ta ɗan adam kullum mu kalli alkhairi mu manta da me Sharri.
sharri mu kalli daidai mu manta da mene kuskure kuskure Allah ya cika ma malam albani burinsa kuma ya cika mai Allah ya ƙara cika mai yan uwa kuma da suke wakiltar mu Allah ya saka musu da alkhairi abu na ƙarshe da zan faɗa akwai wani darasi da malam albani ya yi a 1996 shekara nawa kenan talatin da suka wuce a markazu salafiya ya ce ya kamata yadda ake karantar da matasa addini da so da 'yan mata a samar da ajin tsofaffi a dinga karantar da su Qur'ani da sunnar Annabi Muhammad ba na tsammani a cikin ɗaliban albani akwai wanda Allah ya mishi wannan baiwar kamata a jega na buɗe ajin tsofaffi kuma wallahi fikiran malam albani wannan ajin na tsofaffi rijistar shiga ajin sai kai shekara saba'in kuma wallahi tunanin malam albani ne a cikin ɗaliban ajin akwai wacce take zuwa ba riga saboda tsufa zani kawai za ta ɗaura ƙirji ta yako kanta aka buɗe ajin muka fara fatiha da kulhuwar lawo da birabin falaki da birabin nasu muka yi salatin annabi muka koya musu tayya aka koya musu alwala da temama shi malam albani abin da yake ayi kokari a koya musu su je gaban Allah sun iya sallah wallahi tallahi billahi a cikin wannan ajin da na bude an samu kowa da ta haddace alqur'ani Allah kuma wallahi ta kira malam albani akwai malama arziki waɗanda suke bibiyan mu bara waccan ta kawo min ziyara tun daga jiza ɗalibar gurin ce ko da ta zo ta haddace izifi arba'in da takwas kuma fikira ce ta malam albani ba na tsammani a nan darul hadith akwai aji irin wannan ba mu sa wannan kuɗi to yanzu haka ajin yana nan a kemistet jegalotar gamman shi alaran mana ai ɗan garin ne ɗan makarantar ne da haka alkhairan malam albani ba za su kare ba ku yi hakuri abu na ƙarshe da ce wancan na ƙarshe ko zan ƙara wani- na ƙarshen ƙarshe muna zaune a yola sai malam albani ya tura ni wani gari sunan shi shalai eh shala eh ya ce min je ka garin can ka je ka karantar da su addini na ce to zan bar yau da in tafi shalai da muka na kama hanya zan tafi shalai a lokacin hanyar garin ba su da kyau ramuka ne in ka fada wani rami in ka yi tsalle a mota sai kanka ya taɓo saman mota na ce wannan bala'in ba da ni ba malam da ya umarce ni in je in na je garin nan ba zan ƙara dawowa ba da na je garin na isa garin bayan azahar sai na tadda garin duk manyan garin ba sa nan. sai yara da mata domin ƙauye ne garin sai na ce to ban yi azahar ba sai na shiga masallaci zan yi sallah yara da wasu 'yan dattawa da suka girma suna kallo na Allah ya sani da ni alwala na shiga masallacin na yi kabbara na yi kambu sai na ce kai bai kamata in zo irin sallar nan ba kila ba su saba da kabbu ba kuma an turo ni garin tun yanzu su kyamata sai ce saboda fiqhud da'awa barin saki hannuna sai na saki hannuna muka yi sallah aka yi la'asar da magariba sai aka zo za a yi sallah da za a yi sallah aka kira sallah liman ya shiga gaba sai ya ce a daidaita sau bayan an daidaita sai na galiman ya nuna wani ya ce kai gyara mun sau ni dai ina tsaye kawai sai ji wani gabjejar tasu ya cafki kafata ya mata wani haka ya mi min da ita haka ya kama kai ya sai kaka ya kama kafada ta yi haka ya gyara ni ce to aka bi sauri tun daga farko har ƙarshe an yi minti shida ana gyara sau a gyara na biyu a gyara na uku aka gyara sauku liman ya kabbarta sallah ya miƙar da ‘yan yatsun shi, ya yi sallar da tun da uwata ta haifan makka da madina da kudus ban taba da ana yin sallah irin ta annabi irin wannan masallacin. Da aka gama sallah, sai aka gabatar da ni, aka ce ga malamin da aka aiko zai karantar, wanda alhaji wani ba ce malam albani ba, aka ce alhaji wani ya turo malami ya karantar da ku. da aka yi tashi ya yi bayani da na miƙe sun ce to ba zan yi bayanin alhaji wani ba ne ni tambaya nake so wai ku dan girman Allah wa kira muku wannan sallar na je kafashen duniya da yawa na je Turkiya na je Misra na je Sudan na je Ethiopia na je Dubai, na je Makka, na je gurare da yawa, Najeriya ku da wala ta inda kafata ba ta taka ba. Maulani ban taba ga inda ake sallah irin ta annabi kamar wannan masallaci. Sai nake tambayar limamin masallacin dan Allah wa ya koya muku wannan sallar. Sai ya ce wallahi malam wani malami ne a Zariya sunan shi malam Albani. Isha malam Albani ya taba zuwa wannan garin ne? Suka ce bai taba zuwa ba. na ce haka suka iya sallah sai suka ce min alhaji wani wanda ya turo ka ni ban san alhajin ba akwai wani mai kuɗi ne a garin shi kuma ya tafi Legas sai ya ga sifatu sala da malam yayi sallah a aikace sai ya so TV da bidiyo da janareto sai ya kawo garin su garin ba wuta idan ya zo hutu sai a je filin kwallo a kunna janareto a fa kafashin malam albani yana koyar da sallah a haka garin mazansu da matansu manyansu da ƙananansu kaf suke yin sallah irin ta annabi ba nan bane masallacin malam albani wallahi ko masallacin nan ba a iya irin wannan sallar da suke da haka rayuwar malam albani ta wuce tunanin mai tunani Allah ya albarkaci rayuwar malam fiye da tsammanin mai tsammani da haka mu ba abin da za mu ce mu malam sai dai Allah ya saka ni da alkhairi kamar yadda dan uwa Abu Uwais ya faɗa kaga markazu salafiyya da alkhairin malam albani kaga mu'assasatul islah da alkhairin malam albani cibiyoyi da kaga darul hadith na malam mai shago da alkhairin malam albani yana da haƙƙi a kanmu hannun makarantar malam da malam da duk alkhairin malam albani nishawi alkhairin malam albani darul hadith duka muciya duka alkhairin malam albani Allah ka gafarta mai Allah ka yafe mai Allah ya sa aljanna hukuma Allah ka samar mana da albaniyai ewa dari bisa dari Allah ya saka da kai
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna miƙa godiyarmu ga Allah madaukakin sarki da ya kawo mu wannan rana da muka yi mutane alƙawarin malam zai zo ya gabatar mana da ainihin nasihohi to alhamdulillah muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba malam iko ya zo gabatar mana da waɗannan nasihohi masu tsada kuma muna malam fatan alkhairi Allah ya saka malam da alkhairi sannan kuma muna yin addu'a ga ainihin mahalarta waɗanda suka halarto mana wannan ainihin muhabara muna masa addu'a Allah mai sarki ya saka masa da alkhairi haka malam ma da ya gabatar mana tari muna masa addu'a Allah ya saka da alkhairi jama'a wannan kaɗan fake na daga cikin alkhairan wannan babban malami na mu malam Abul Adam Albani Allah ya saka mai da alkhairi malam Albani kaga wannan labarin ya ba mu labarin sai ce wani alhaji ne shi bai da karatu amma yana da kuɗi a lokacin shi bai da yanyar da zai karanta da shi Allah ya ba mu labarin nan yanda malam shi ya ba mu labarin cikin hikmar Allah Allah madaukakin sarki ya saka mana da alkhairi sannan kamar yadda malam bukhari ya bayani dangane da ainihin yadda wurin yake da kuma yadda Allah ya saki ya dauka ta masa shi zuwa yanzu da kuma irin bayanan da malam shi aiki da kuma malam shi zai yi kaza zai yi kaza kullum abin da malam yake faɗi Allah yake mu dai za mu fara idan Allah ya dauki mu yan baya su masu zo su gaba mu ma hakan nan da aka ba mu gudanar da wurin mu ma muna yi ne gwargwadon iyawa Allah madaukakin sarkin ya dauki mu wasu za su zo su gaba Rannan na zo wuce amma da shayi Allah ya kara mana rayuwarsa albarka muna tare da shi cincin tun kafin mu san malam albani muna tare da malam Musa su tare shi ne malam Musa da ba Allah ya kara malam albani Allah ya saka mu da kai Rannan na zo wucewa yana wa'azi a mu'assasa sai na ji ya faɗo ta kalma gigarar ta ne yana bayanin cewa idan kana aikin Allah Allah sai ya cance ka da jarabawa na fata an gane to sai kai haƙuri idan aka ɓata maka rai akan aikin Allah kai fushi to sai ka gamu da fushin da ya fi sai kawo kissar annabi Yunusa ai wa'azi yayi mutane suka kici sai ya fushi sakamakon haka da ya tafi sai Allah madaukakin sarki ya haɗa shi da fushin da ya fi wannan kifi ya haɗe shi ko ba haka ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce za mu sanya sashen ku akan sashi su zama jarrabawa ga sashi a kasuyo shi za ku hakuri shi yasa da ba a sai a dinga hakuri da juna a dinga ba kowa abin da ba juna uzuri malam jirgin lokacin da ya zo kawo malam albani ziyara ya faɗo su kalmomi ina fata an gane wa bi juna sallah bai wa juna uzuri ko ba haka ba kuma ki hakuri da juna wa'annan al'amuran ko ina ne in dai za a gudanar da harkar addini to sai an sanya wannan ainihin dabi'a muna ma malamanmu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi shugabanninmu da suke jagoranta mu akan wannan tsari muke gudanarwa a kai musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi inda muke samun kurakurai muna roƙon Allah mu dauki sarki ya sa mu gane kurakuran mu kuma mu gyara wannan bawan Allah da ya zo ya assasa mana wannan guri muke gudanarwa a kan shi muna mishi addu'a Allah ya saka mai da alkhairi kullum malam yana cewa ku zo mu gina addini sai mu rayu a ciki haka malam ke gaya mana ku zo mu gina addini sai an yi mu rayuwa shi gashi a cikin muke rayuwa cikin ikon Allah kuma duk wani wanda kaga ya samu daukaka ta wannan aikin al'amari muna mu malam addu'a Allah ya kai haske kabarin sa Allah ya gafarta masa ya gafarta mu iyayensa malam ya faɗi wani magana guda ɗaya ya ce malam kuɗin shi kuɗin shi na na addini ko ba haka ba wallahi gaskiya ne lokacin da malam ya wani business mai kauri ya samu kuɗi lokacin nan Amurka ya ce mahaifiyata ta yi mun baba ta ake cewa baba ta mu ta yi mun wasiya mata mata wakashi markaz markazu salafiya lokacin mun gina amma mun kasa yin dake saboda kudin yayi yawa lokacin mu kuma dan gurin da muke tarawa yan kadan wallahi malam a lokacin ne ce ai mai lissafi haka aka yi lissafi miliyan goma lokacin miliyan goma nan ta fi miliyan ɗari biyar haka ya ɗauke su gaba ɗaya ba da su gaba ɗaya Allah ya saka mai da aljanna wani bawan Allah abokin malami abokin sana'ar malami ya ce sun je sun yi business sun samu kuɗi suna hanya sai aka kira malam a waya aka ce za a yi gasar za a yi wannan ma kasuwan baje ko da littattafai eh wanda da littattafai ya ce duka kuɗin nan da suka samu haka malam ya ce buce suka ce ce duka kuɗin yana ji yana kallo duka kuɗin nan gaba ɗaya malam duka littattafai ya siya jama'a kun fahimta wannan maganganun da malam sha'ib ya faɗi yanda ya faɗi kusa haka Allah ya saka musu da alkhairi kuma kullum muna kiran mutane akan ku zo wannan ainihin da'awa ta albani ya ainihin kira ya kira ku zuwa gare shi ku zo ku taimake mu wajen gudanar da shi ko ba haka ba akwai tsare-tsare da muke gudanarwa a kai akwai nau'ukan karatuka akwai karatuka da muke wa mata na aji dukkan ranakun asabar lahadi ana zuwa a yi rijista akwai karatuttuka da ainihin ake yi na loudspeaker na mata wanda malam dawud yake yi a sabar lahadi karfe uku zuwa karfe hudu akwai karatuttuka kuma da ake yi a sabar lahadi na ainihin alkur'ani ajin yahaya yola da malam ya kasasa shi ne malamin na farko da ya fara karantar da alkur'ani a gidan rediyo malam duk mutum mutum duk inda mutum ya aikin alkhairi malam yakan so ya zama ana ɗaukaka sunan shi to an buɗe wannan ajin ana karatun alkur'ani dukkan ranakun asabar lahadi tsakanin magariba da shayi bayan magariba da ishari akwai karatun sayyid bukhari wanda malam dawud zahiri Allah ya kara masa lafiya yake gabatarwa sannan ainihin asabar lahadi litinin akwai karatun zaure da malamin malam yahaya allukori yake gabatarwa karatun zaure ne da karfe tara har zuwa sha sannan litinin talata laraba shi ma akwai karatun zaure da ake shi bayan sallar la'asar shi ma zuwa yamma sannan dukkan ranaku kamar yadda malam ya fata akwai karatun da ake tun daga ranar litinin akwai karatun da ake da tafsirin alkur'ani na sabilin rashad sannan ranar talata akwai littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi da malam shi yake gabatarwa ranar laraba akwai karatun da alhamis akwai karatun sai muslim da shek dawud da zahiri yake gabatarwa ranar juma'a kuma akwai karatun alkulkul hasana sannan akwai karatu da dr buhari yake yi na aji shi kuma wanda ake yin shi da safe bayan sallar asuba sannan akwai karatu da malam yahaya al-lukuri yake gabatarwa asabar lahadi litini ranar asabar ana gabatar da jami'u butulul aqida sannan ranar lahadi da ranar litini ana karantar da mu'alimus sunna mu'alimus sunna sannan da abdar akwai karatuka da yake gabatarwa asabar lahadi bayan la'asar yana karatun da karatun zadin ma'ad asabar kenan lahadi kuma malam aliyu baba yana gabatar da karatun asibun nahu sannan akwai karatu kuma da dr abdar yake gabatarwa ta ranar juma'a bayan sallar asar karatu ne da hadi wasu shekh muhammad awal adam albani karatu ne na aji da ake gabatar da littattafai daban-daban muna roƙon Allah ya saka mu wa'annan malamai da alkhairi jagoran mu da shi jagorantar ba kan wannan gudanarwa muna musu addu'a Allah ya saka mu da alkhairi masu da alkhairi malam da ya zo gabatar mana da wannan lakca muna mushi addu'a Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya ji ganin iyaye Allah ya sa su sa kyakkyawan makoma in ta mu tago Allah ka sa mu cika da kyau da imani muna ma malam addu'a ta musamman Allah ya gafarta mu iyayensa mahaifin shi da mahaifiyarsa mahaifiyarsa dukkan su muna musu addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya sa suna kyakkyawan makoma kuma ina addu'a ta musamman ga ainihin ƴaƴan malam muna musu addu'a Allah ya tada samu ya shirya mana da su Allah ya sa musu albarka ya albarkace su kuma ya ƙara albarkacin yaran mu baki ɗaya Allah madaukakin sarki ka sa mu cika da kyau da imani muna roƙon Allah madaukakin sarki yadda ya kawo kowa lafiya Allah ya da kowa lafiya Allah madaukakin sarki halin da muka samu kanmu a wannan ƙasa na rashin tsaro da matsaloli da muke da shi na jagoranci da matsalar tattalin arziki muna roƙon ka Allah madaukakin sarki ka gyara mana al'amuran mu Allah ka sassauta mana ainihin al'amuran matsaloli da muke fuskanta na kidnappers nan Allah madaukakin sarki ka kawo mana sauki a kansa masu yin wannan al'amari kuma shi yiwa ne Allah ka shirya da su kuma ba shi yiwa ba ne Allah madaukakin sarki ka nisanta mana da sharrin su wayannan manufofi na malam albashi muna roƙon ka Allah ka ƙara tabbatar masa kamar yadda malam ya addu'a Allah ya rike mai wannan da'awa ta sa da hannun dama muna ƙara maimaita ta Allah ka rike mai malam albani da wasa da hannun sa da hannunka da dama Allah ka sa mu cika da kyau da imani wai da suka ba mu goyon baya wajen gudanar da wannan tun daga security din mu da mahalarta da ainihin malaman mu muna musu addu'a Allah ka hada mu da lada baki ɗaya Allah ka sa mu cika da kyau da imani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.